بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta asabar yau muna biyu ga watan rabiul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1448 wanda ya zo daidai da 15 ga watan 8 shekara ta 2026 miladiya allah cikin ikonsa ya sake hada mu a wannan masallaci mai albarka masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar ibrahim bakoni extension a nan cikin garin bauchi kamar yadda muka saba haduwa dukkanin ranakun asabar bayan sallar asubahi domin gabatar da darasi allah cikin ikonsa ya sa mun ɗauki watanni kamar bakwai zuwa takwas ba mu gabatar da karatu ba sai wani lokaci da allah ya sa muka gabatar da nasiha sau ɗaya saboda uzuri wanda insha allahu ta'ala wannan uzurin ya kawu kuma za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba muna fatar allah ya sa albarka a cikin rayuwarmu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya sanya mana albarka a rayuwarmu ya samu gama da duniya lafiya a wannan karatu ba sabon karatu bane da aka bayi bukatar wata doguwar gabatarwa tunda ina tsammanin mun fara karatu a nan tun shekarar 2020 ko 21 so kaga ba mu bukatar sai mun sake yin wani bayani akan karatu da sauransu kawai za mu ci gaba daga inda za mu tsaya insha Allah. abinda za mu ci gaba da karantawa littafi shine muktasaru da'i waddawa wato littafin ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullah littafin adda'u waddawa wadda babban malami fadilatu sheikh dr ahmad ibn usman al-mazidi yayi masa iktisari ya takaita shi littafi ne wanda yake da matukar muhimmanci musamman a wannan lokaci da muke ciki a na farko babban sakon da littafin yake kunshe da shi abubuwa ne kamar haka na farko ya takaita mana bayani akan menene cututtukan zuciya na biyu menene maganin cutan zuciya abu na uku shine hadari na zunubi da sabon Allah maɗaukakin sarki sannan abu na hudu shine idan mutum ya samu zamiya ya samu matsala ya fada cikin rumbu na zunubi yaya za a yi ya fita daga ciki yaya za a yi ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala abu na hudu a abu na biyu na shida shine yayi bayani akan samaratu ba'a wato me mutum ke samu na moro-moro da kuma kayan marmari kyakkyawan sakamako da mutum ke samu sakamakon biyayya ma Allah kamar yadda wani malami yake cewa inna mashaqqata ta'ati tazhabu wa yabqa iqabuha wa yabqa thawabuha yace wahalan da mutum kan iya sha wajen yin biyayya ma Allah wajen ayyukan da'a ma Allah duk wahalan da zaka sha zai tafi a dan takaitaccen lokaci amma sakamakon kuma zai wanzu har abada yace wa inna lazzatal ma'siyati tazhabu wa yabqa iqabuha amma jin da duk dadin da mutum zai ji wajen sabon Allah duk dadin da mutum zai ji wajen zunubi shi ma na dan takaitaccen lokaci ne zai wuce daga baya kuma wato ukuba da nadama na wannan sabon Allah kuma zai wanzu har ƙarshen rayuwarsa har abada daka wannan littafi ne mai matukar muhimmanci kamar yadda kuma shi wannan malami ya takaita shi sosai don littafi ne wanda yake da ɗan girma mujalladi guda amma ya takaita shi a 'yan shafuffuka waɗanda ba su da yawa kamar wancan domin ya kusanto da ibarorin da suke cikin littafin da larabcin da suke cikin littafin ya sauƙaƙa su don ya kusanto da ma'anan zuwa ga zukatanmu mu fahimta cikin sauƙi inda aka tsawaita bayani a can sai takaita domin ya nuna mana kawai menene direct saƙon da ake bukata menene asalin abin da ake so mu fahimta a ciki to shi asali wannan littafin a littafi ne wanda wani bawan Allah ne ya rubuta tambaya zuwa ga ibnul qayyim Allah ya masa rahama da ya rubuta mishi wannan tambayar so maimakon ya bashi amsa ya rubuta masa amsa ya bashi sai zama amsar tasa sai ta zama littafi ne guda haka sai ya rubuta littafin asalin sai sa masa suna da aljawabul kafi liman sa'ala ani dawa'i shafi yace asalin sunan littafin shine aljawabul kafi gamsasshiyar amsa liman sa'ala ani dawa'i shafi ga wanda yake tambaya akan magani mai warkarwa to daga baya kuma sai malamai suka takaita sunan littafin suka samu suna adda'uwar dawa wanda asalin sunan da ibn al-qayyim ya sa ma littafin shine al-jawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi to wace tambaya yayi shine malam ya fara da shi yace su'ila shaykhul imam abu abdullah muhammad ibn shaykh as-salih taqiyuddin abi muhammad abi bakr al-ma'ruf ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah wannan malami wanda aka sani da ibn qayyim al-jawziyya Muhammad ibn Abi Bakarin ya ce, An tambaye shi, wato, mata ƙulus sadatul ulama a immatu dini, radiyallahu anhu, ajma'in, fi rajulin ibtuliya bibaliyatin. Tambayar ita ce, Me manyan malamai, jagororin addini, Allah ya ƙara yadda a gare su, cikin magabatan da suka wuce. me suke faɗi wani shawari za su bayar me ya amsansu game da mutumin da aka jarabe shi da wata jarabawa wa alima annaha in istamarrat bihi afsadat duniyahu wa akhiratahu kuma ya fahimci cewa wannan jarabawan da aka sashi a ciki idan jarabawan ta ci gaba da samun shi ya ci gaba da zama a cikin wannan jarabawar za ta lalata masa duniyarsa ta lalata mai lahiransa mutum na cikin wani mummunan yanayi ya san in ya ci gaba da zama a wannan yanayin to duniyarsa da lahiransa duka za su lalace duniyarsa da lahiransa duka za su samu matsala wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariqin yayi iya bakin ƙoƙarinsa kuma ta kowace fuska dan yaga ya tare ma kansa wannan abin ya fita daga cikin wannan matsalar fama tazdadu illa tawaqqudan wa shiddatan amma kusan kullum kai ka ce duk wata kofar da ya kwankwasa yana tsammanin zai fita daga wannan matsalar kamar ma ƙara fitowa take yi da matsalar kamar ƙara kunna wutar matsalar take yi tana ƙara wa matsalar tsanani mutum yana cikin damuwa ya shiga jarabawa jarabawan ta mai tsanani kuma wannan jarabawan tana da alaƙa da rayuwarsa ta duniya tana kuma da alaƙa da lahirarsa idan ya ci gaba da zama a wannan jarabawar jarabawar tana iya bata masa lahirarsa tana iya bata masa duniyarsa ya zamana ya rayu a duniya duniyar sa yayi asaranta lahirarsa ma yayi asaranta yayi iya bakin kokarinsa duk faɗi tashin da zai yi dan ya fita daga wannan matsalar amma abu ya ki yiwa kusan kullum ma kamar karuwa abin yake yi to famal hailatu fi daf'iha wace dabara mutum zai bi wace hanya mutum zai bi wajen tunkuɗe wannan jarabawar wa maɓariƙu ila kashfiha sannan wace hanya mutum zai bi don ya yaye makansa wannan damuwar farahimallahu man a'ana mubtalan sai yayi addu'a yace Allah yayi rahama ma duk wanda ya taimaki wanda yake cikin jarabawa ma'ana ina cikin wannan jarabawan malam Allah ya maka rahama idan ka bani amsa ka bani mafita da zan fita daga cikin wannan jarabawan wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi Allah yana shirye da ya taimaki bawa matsawar bawan nan ya shirya taimakon dan uwansa in dai bawa zai taimaki dan uwansa to shi ma Allah zai taimaki wannan bawan aftuna ma'jurina rahimakumullah yace malam ku ba mu amsa ku ba mu fatawa Allah ya ba ku lada ya muku rahama to wannan ita ce wato sigar tambayarsa shine nassin tambayarsa tambayar da yayi yana cikin matsala yana cikin damuwa kuma yana so ya fita daga wannan damuwar amma ya kasa kullum kamar ƙara wato hura madamuwar wuta ake to ya zai kenan ya zai kaga wannan wata tambaya ce da da yawa daga cikin mutane suna da wannan tambayar a cikin zukatansu da yawa mutane suna da wannan tambayar a cikin zukatansu eh to shine malam yace fa kataba shaykh radiyallahu anhu sai ibnul qayyim Allah ya yarda da shi yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah amma ba'adu bayan haka sabata fi sahihi al-bukhari min hadith abi hurairah radiyallahu an an an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annahu qala ya tabbata a cikin sahihul bukhari hadisi ne ingantacce kenan dan da hadisin da aka ce bukhari ya rawaito ko muslim ya rawaito ko bukhari da muslim sun rawaito ba bukatar sai an ce wane ya inganta hadisin hadisi ne ingantacce imam al-bukhari ya rawaito daga sahabi abu huraira Allah shi kare da a gare shi yace annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu wata cuta da Allah ya taba saukarwa a duniya sai ya saukar mata da magani duk wata cuta da Allah ya saukar a duniyan nan wannan cutar tana da magani taka daga wannan hadisin ne malamai suke kiran littafin da adda'u waddawa Allah ya saukar da cuta kuma ya saukar da me ya saukar da magani shi yasa wani hadisin ya kara da cewa yace alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta ya jahilta amma dai duk wata cuta duk wata matsala da Allah ya saukar da ita to tana da magani wa fi sahihi muslimin hakanan kuma a cikin sahih muslim kaga shi ma wannan hadisi ne ingantacce kenan min hadisi jabir ibn abdullahi qala hadisin jabir dan abdullahi Allah ya kara musu yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace li kulli da'in dawa manzon Allah yace kowace cuta tana da magani duk wata cuta tana da magani fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi iznillah idan wanda ke fama da wannan cutar ya dace da maganin cutar to sai warke da izinin Allah in kaga ka gwada wannan maganin bai yi ba ka gwada wannan bai yi ba to ya nuna wannan maganin ba maganin cutar da ke damun ka bane amma in ka dace da maganin cutar da take damun ka kai to zaka samu waraka da izinin Allah zaka samu waraka ai ka san yanzu mutum yana fama da cutar asma ai ba za a ba shi maganin masu ulcer ba ku zai yi ta sha zai ta sha amma ba zai samu natija ba tare da cewa maganin ya sha amma lam yusib dawa adda bai dace da maganin cutan ba da haka manzo Allah ya ce fa iza usiba dawa udda'i bara'a bi iznillah idan ya dace aka dace da maganin wannan cutar to sai warke da izinin Allah dacewa ne yasa ai bahaushe ke cewa dama magani ma gwada magani ne aiko daga na ka samu magani ma gwada magani bari mu gwada dai mu gani in ya dace shi ke in bai dace ba kuma a canza wani ayi amfani da wani yace wa hadha يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها wannan kuma ya kunshi cutar zuciya ya kunshi cutar ruhi ya kuma shafi cuta na gangan jiki sannan ya sha yana da maganinsu wato abinda za mu lura da shi shine cutar da ke cikin zuciya ko ta fi kowace cuta wahalarwa amma ta fi kowace cuta sauƙin magani ga wanda ya fahimta ita yanzu cutar da take gangan jiki yanzu ana iya ganin ka a ce wani daga ganin alamarka baka da lafiya ya kamata ka je asibiti ko a ɗauke ka a kai ka asibiti a je a maka gwaje-gwaje a yi gwaji a gano kana da cuta kaza kana da cuta kaza a baka maganinta ka kwana kana sha ka yi sati kana sha ka yi wata wani ma ya shekara burututu da cutar wani ma sai dai ta kallafa an ta sake tasowa a koma asibiti a sake bashi magani haka nan dai ta kallafa amma ita cutar zuciya ita inda take da wahalarwan ita ce ba wani asibiti da za ka je a gwada ka a gano me ke damunka a cikin zuciya ba wani likita da yake da wannan abin da za a yi shine sai dai a karanta maka ƙur'ani da sunna a ce maka daga cikin cutar zuciya akwai hassada akwai munafunci akwai kaza akwai kaza ƙur'ani ya ce kaza alamar munafunci ne hadisi ya ce kaza alamar munafunci ne to kai da kanka zaka auna ka gane kana da wannan cutar a zuciyarka to in wannan cutar kuma ta samu zuciyarka ta kama zuciyarka za ka yi ta yawo da ita kai kadai ba wanda ya gano ta ba kuma inda za ka je a gwada a gano cutar don a baka magani kaga wajen wahalarwa ta fi kowace cuta wahalarwa amma wajen magani ta fi kowanne sauƙi sauƙin shi ne an baka direct magani za a gaya maka ga abin da za ka yi don ka warku daga wannan cutar da ka bi wannan kuma shikenan ka tafi ba bukatar sai ka je wajen likita ka sayi magani ba bukatan kashe kuɗi da kai komo da zirga-zirga wajen sayan magani a'a kana daga ɗakinka kana daga gidanka kai da kanka za ka yi ma kanka tiritin wannan cutar kuma ka warke da izinin Allah saboda kaga akwai cutan zuciya akwai cutan gangan jiki da ya ce to da manzo Allah ya ce kowace cuta tana da magani ya ce ya shafi cutar zuciya da cutar gangan jiki kuma kowanne da maganinsa وقد جعل وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kirga mana jahilci a matsayin cuta wa ja'ala dawa'ahu su'alal ulama sai ya sanya maganin wannan cutar ta jahilci ita ce tambayar malamai ita jahilcin cuta ce kaga ai daga cikin cutar shine ya zamana kana da cuta a jikinka amma baka gano kana da cutar ba kaga ita kanta ma wannan cuta ne to ka gano cewa kana da wannan cutar shi kanshi magani ne ga cutar da take damunka ai Allah ma da kansa ya gaya mana maganin jahilci shine tambaya Allah ya ce fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun in ba ku sani ba rashin sanin cuta ne to mecece mafita me maganin wannan cutar fasalu ahla zikiri ku tambayi waɗanda suka sani shine magani to su waɗanda suka sanin da me za su yi muku magani sai Allah ya ce bil bayyinati waz zubur za su yi muku magani ne da bayyanannun hujjoji da littattafai da suka zo daga wajen Allah da shi Allah ya aiko manzanni kamar yadda ya faɗa wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun da me aka aiko manzannin bil bayyinati waz zubur saboda haka a manzo Allah ya gaya mana cewa jahilci cuta ce kuma maganin wannan cutar shine tambayan malamai malam yace wa qad akhbara subhanahu anil qur'ani annahu shifa kuma Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana game da alƙur'ani cewa alƙur'ani waraka ne faƙala ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu Allah yace inda mun sanya alƙur'anin nan ya zama bagwari ya zama ba ajamin ƙur'ani to da zaka ji suna cewa laula fussilat ayatuhu me yasa ba za a fayyace ayoyin qur'anin daki daki a fidda komai filla filla ba a ajamiyun wa arabi an za a hada bagware da ba aje da balarabe ba ajami da balarabe qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa Allah ya ce ka ce musu shi alqur'ani ga masu imani waraka ce alqur'ani ga masu imani shiriya ce alqur'ani shiriya ce ga masu imani alqur'ani waraka ce ga masu imani wa qala sannan Allah yana cewa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin Allah yana cewa muna saukarwa a cikin alqur'ani abinda yake waraka ce kuma rahama ce ga masu imani a cikin alqur'ani Allah ce muna saukar da rahama da kuma waraka ga duk cutar da ke damun masu imani malam yace wa min huna min da yazo anan da Allah ya ce min alqur'ani lihahuna li bayanin jinsi dan ai maka bayani ne akan cewa duka qur'anin waraka ce la li tab'id ba wani bangare zaka ce wal nazlu min alqur'ani ba zaka ce wai wani bangare na qur'ani ba wa nunzilu min alqur'ani ai wa nunzilu fil qur'ani a cikin alqur'ani ma'ana kowace aya na alqur'anin kowane bangare na qur'ani rahama ce kuma waraka ce ga masu imani fa'innal ƙur'ana kullahu shifa domin alƙur'ani duka dukansa waraka ce kama ƙala fil ayatul mutaqaddima kamar yadda Allah ya ambata a ayan da ta gabata fa huwa shifa'un lil qulubi min da'il jahali washakki warraibi shi alƙur'ani magani ne ga zuciya waraka ce ga zuciya daga cutan jahilci da shakka da kokonto wato mu fahimci wani abu me yasa Allah bai ce wani nazilu min alqur'ani ma huwa dawa'un ba sai ce ma huwa shifa me yasa bai ce qul huwa lil ladina amanu hudan wa dawa ba sai ce hudan wa shifa maimakon ya ce shi qur'ani magani ne sai ce qur'ani waraka dan duk maganin da zaka sha ka iya sha kuma cutar da ke tafiya ana iya samu wanda zai ci yana da ulcer chronic da aka samu tun tana yar karama yake shan magani haka ne ko amma har ta girma yanzu ba yanda ya iya yana shan magani yana shan magani sai ta lafa ta sake dawowa amma sai Allah ya ce shi Qur'ani waraka ne dan a nuna maka shi ba alqur'ani ba wai zallan magani bane a'a yaƙini duk cutan da aka sa mata alkur'ani to cutan ta warke ban san ko mun fahimta ba yasa ya gaya mana shi alkur'ani ya yi wa nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum sai ce wa shifa'un lima fi sudur shi qur'ani waraka ce ga duk cutan zuciya duk wata cuta da ke cikin zuciyarka duk wata damuwa da ke zuciyarka in dai ka sa mata alkur'ani to kawai ka warke yasa yace shifa bai ce magani ba sai yace waraka dan a nuna in dai ka sa qur'ani to kai ka samu yaqini kawai ka riga ka warke cutan ta tafi malam yace falam yunazzilillahu tabaaraka subhanahu wa ta'ala minas samai shifaan qattu a'amma wala anfa'a wala a'zama wala anja'a fi izalati da'i min alqur'ani Allahu akbar malam yace ba wata magani ba wata waraka ba wani magani da Allah ya taɓa saukarwa daga sama wadda take mafi gamewa mafi amfani mafi girma mafi gaggawa mafi tasiri wajen kawar da cuta sama da alkur'ani waƙar sabata fi sahihaini kuma ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim min hadithi abi sa'idin qala hadithin abu sa'idin khudri Allah ya ƙara masa yadda ya ce in talaka nafarun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi safaratin safaruha wata rana wasu daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun yi wata tafiya in ji sahabi abu sa'idin khudri Allah ya ƙara masa yadda ya ce wata rana mun yi wata tafiya da wasu daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arabi fastabafuhum fa abaw an yubayyifuhum tafiya sai ta kama su sai suka yada zango a wani wata unguwa daga cikin unguwannin larabawa sai suka nemi su ba su masauki sai suka hana su masauki suka iskarɓi bakoncinsu faludiga sayyidu zalikal hai to sai suka koma can gefe kawai suka samu waje suka zauna ana nan sai wani dabba mai harbi haka ko maciji ko kunama ko wani mai irin wannan dafin sai ta harbi shugaban wannan yankin ko wannan mai unguwar ko mai wannan gudumar ko kuma sarkin wannan gari fasa'awu lahu bi kulli shay'in la yanfa'uhu shay suka yi duk abin da za su yi na wannan dafin wannan cutar ta bar jikinsa amma abu ya gagara faqala ba'duhu sai wasu daga cikin suka ci law ataitum haula'ir rahaban ladhina nazalu ala hayyina suka ce a shawarce kun san matafiya kowa da irin abin da yake yin guzuri ko wani zai guzurin kayan abinci wani kuma zai guzurin kayan mai magani suka ce to abin da za a yi mu je mu gwada waɗancan mutanen da suka sauka mu je mu same su mu je mu tambaye su mai yiwuwa a cikinsu a samu wani abu la'allahu an yakuna inda ba'dihim shay ana iya samun wani daga cikinsu yana da wani abin da zai zo ya ba mu domin wannan sarkin namu ya warke fa'atahu ya suka zo suka same su faƙalu suka ce ya ayyuhar rahab ya ku wannan ayari ya ku wannan matafiya ya ku wannan mutane inna sayyidina inna sayyidana ludiga shugabanmu ne sarkinmu ne wata dabba ta harbe shi wasu aina lahu bi kulli shay'in la yanfa'uhu shay' mun iya bakin ƙoƙarinmu ta kowace hanya mu neman masa magani amma fa abu ya gagara fa hal inda ahadin minkum min shay akwai wani a cikin ku da zai dan iya bamu dan wani abu fa qala ba'duhu sai wani daga cikin su yace na'am yace eh wallahi inni la arqi yace ni zan masa magani zan mai ruqya walakin wallah ya ce amma kafin wannan ayin ba manta ba wallahi qadistadafnakum falam tudayyifuna in ba manta ba ai mun nemi ku ba mu masauki kun hana kun ki kwarbi bakuncin mu fama ana biraqin hatta taj'alu li ju'lan dan haka ni ma yanzu kun iso tunda mu ma bukata ta kawo mu wajen kukunki yanzu kuma kuma ga bukata ta yi me ta kawo ku wajen mu amma akwai magani amma ba zan ba da wannan maganin ba sai mun yi ciniki da ku nawa za ku biya ni in ya warke hatta ta ji alilu jolan mu yi magana da ku nawa za ku biya fasalahuhum ala qati'in min al-ghanam sai suka yi yaljejeniya da shi cewa za mu baka kaza raguna guda kaza fantalaka yatfulu alaihi wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar sai gashi nan wannan mutumin wannan sahabin sai ya je ya sami wannan sarkin yana tofa masa yana karanta masa alhamdulillahi rabbil alamin wannan ne da muka sani wace sura suratul fatiha ko tana da tasiri wajen waraka eh amma dai wai bahaushe ya ce ido wa karaina ya ce me wanda na saba gani yanzu inda mutum da zai ce maka yana cikin matsala ya rasa yare ka ci mace addu'a da ka ce bai ya je karanta fatiha alhamdulillah rabbil alamin ce kai a bashi wata shi ya fi so a bashi doguwar addu'ar larabci wanda sai ya yi kwana biyar bai haddace ta ba to a nan ne yake gane an bashi addu'a saboda wannan ne yana ganin ya raina ta ai ana rawaitowa cewa a imamu shafi'i rahimahullah wata rana an sanya shi a gidan kurkuku an ɗaure shi sai aka yi shiga fari aka rasa ruwa sai aka ce a je kurkuku a fito da imamu shafi'i rahimahullah mai yiwuwa ko ya faɗi hanyar da za a bi a samu ruwa ko kuma ya yi addu'a allah maɗaukakin sarki ya kawo ruwa ana zuwa aka fito da imamu shafi aka ce to fa an shiga fari an rasa ruwa ka yi addu'a yana fitowa kawai sai daga hannu ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sta'in iya abin da ya faɗa kenan iyaka na abudu wa iyaka na sta'in kawai sai ga ruwa sha hadiri ya haɗu an fara ruwa fatiha kenan Allah ya samu dace haka da ya tofe masa ya karanta masa fatiha ya ce faka annama nashiba min iqal kai ka ce ma'ana ka annama nashiba min iqal ko nushiba min iqal ai uzila anhu libaqu aw alqayt yadda ka san da mutun na daure sai aka sake shi kawai sai gashi dan ya ware kamar mutun ne an daure shi kawai sai aka kunce shi kaga ai warewa zai yi mimmike ko to haka nan kawai sai gashi nan ya ware fanṭalaqa yamshi wa ma bihi qalaba sai kawai mutumin wannan sarkin ya tashi yana tafiya ba wani wahala ai qalaba ai alamun ai alamun alamun wa illa ba wani cuta ba wani radadi da tare da shi ya warke kawai fa awfuhum ju'lahu sai suka ba su abinda suka yi yaljejeniya da su suka cika musu alkawari allazi salahuhum alaihi abinda suka yi yaljejeniya da su akai fa qala ba'dhum sai wasu daga cikin suka ce tawa an samu kuɗi ya ƙotasimu a raba kowa a bashi rabansa faƙalar laziraka sai wanda ya yi rukuyan shi wanda ya yi maganin sai ce kai ina la naf'al hatta na atiyan nabiya sallallahu alaihi wasallam fa na zukura lahul ladhi kana annabi na raye mu yi gaggawa a'a ba za mu raba ba sai mun koma madina mun faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga fa abin da ya faru mu ga me hukuncin mu ci wannan abin fa nan zura bima ya amurna sai mu ji da me manzo Allah zai ba mu umarni in yace mu raba sai mu raba in yace bai halatta ba mu mayar musu sai mu kada dabbobin su mu dawo musu da shi faqadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka iso wajen manzala sallallahu alaihi wasallama fa zakaru lahu zalika sai suka bashi labarin abin da ya faru fa qala sai manzo Allah ya ce a wa ma yudrika anna haruquya manzo Allah ya ce oh kaga abin mamaki ba kai ya akai kasancewa Fatiha tana magani ya kai kasan haka wa ma yudrika anna haruquya wa ya sanar sheka a ina ka samu wannan karatun mana kamar abin ya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mamaki ne ya burge shi har ka iya gano cewa in an karanta fatiha akan cuta za a warke ya aka yi ka gano wannan fin maƙala sai manzo Allah ya ce qad asabtum annabi ya ce kun yi daidai kun yi daidai iqtasimu ku je ku raba wadribu li ma'akum sahaman ni ma in kun tashi rabawa ku kasa da ni kaga dan su kana samun natsuwa akan halaccin abun kenan dan in haram ne yayi manzo Allah bare ce ba ko sallallahu alaihi wasallam kuma ba zai karba ba to sai ce in kun raba ku je ku raba in kun tashi rabawa ni ma a sa rabona a ciki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kaga wannan tabbatar mana ashe Fatiha waraka ce kenan yanzu Ibn al-Qayyim yana so ya ga mu wannan bawan Allah bai tambaya ashe Qur'ani waraka ce kuma Fatiha tana maganin damuwa haka wanda yake cikin irin wannan damuwan ya lizimci addu'a ya lizimci karanta alkur'ani ya lizimci karatun fatiha faqad athara hadha ad-dawa'u fi hadha ad-da'i wa azalahu hatta ka allam yakun malam yace wannan addu'ar suratul fatiha ta yi tasiri akan wannan cutar da ta sami wannan sarkin kuma ma ta gusar da cutar kamar ba a taɓa yi ba wa huwa ashalu da'in wa aisaruhu shine kuma mafi saukin magani wajen ka samu ba wahala ai mafi sauki wajen wato ainihin a ya magance maka damuwa babu tsada wajen kashe kuɗi walau ahsana al-abdu tadawiya bil fatihati la ra'a ta'thiran ajiban fi shifa inda bawa inda mutum zai kyautata yin magani da suratul fatiha da ya ga tasiri na ban mamaki wajen waraka duk damuwan da yake ciki malam ya ce wa makastu bi makkata muddatan ya'tarini adawa'un la ajidu tabiban wala dawa'a malam ya ce na zauna a cikin garin makka inji ibn al-qayyim na zauna a cikin garin makka na tsawon lokaci cututtuka suna damuna ba likita ka zai maganin wannan cuta ba magani fa kuntu u'aliju nafsi bil fatiha sai na neman maka ina magani ina tiritin kaina da suratul fatiha fa ara laha ta'siran ajiban sai nake ganin tasiri na ban mamaki game da suratul fatiha fa kuntu asifu zalika liman yashtaki alaman haka duk wanda ya zo ya ce yana fama da radadi yana fama da damuwa yana cikin kunci sai in ce mai kaga fatihan nan ka rike ta da kyau fa kana kathirun minhum yabra'u sari'an haka da yawa daga cikin su sai kaga suna warkewa cikin sauri cikin gaggawa malam yace walakin sai dai ha huna amrun yanbaghi tafaddunu lahu ga wani abin da ya kamata a kula da shi wa huwa annal azkar cewa zikirorin da za a bayar na addu'o'i wal ayati da ayoyi wal ad'iyata da addu'o'i allati yustashfa biha wa yurqa biha wanda ake neman magani da su ake magance cuta da su hiya fi nafsiha nafi'atun shafiya ita addu'ar a karan kanta tana da me tana da amfani kuma tana warkarwa walakin tastad'i qabulal mahalli sai dai ita wannan addu'ar ko ayoyin tana buƙatar inda za a ajiye ta wajen sai ya karɓe ta ita addu'an a asalinta tana da amfani ayan a asalinta tana tana warkar da magani tana warkarwa tana fidda mutum daga cuta to amma kafin ta yi tasiri wadda za a karanta mu addu'ar ko da zai karanta addu'ar addu'ar sai ta samu wajen zama a gangan jikin santuku tastad'i qabul al mahal tana buƙatar wajen mahallin ya karbe ta wa quwwata hammi hammat wa quwwata himmatal fa'ili wa ta'sirihi da kuma wato himma mai karfi na mai yin addu'ar da tasirinsa yanzu abu biyu ake bukata kenan kaga shi ai an sama sahabi wanda zai maganin ko an kuma samu wanda yake fama da cutar to in ana so cutar ma ta kawo maganin ya amfani to sai ya zama na shi wanda zai yi maganin yana da himma yana da tasiri ya zama na mutumin kirki ne nagaltaccen mutum ne shi wanda za a yi wa maganin shi ma ya zama na maganin ta samu wajen zama a jikinsa mutumin kirki ne nagartacce ne shi don yin akwai matsala daga ɗaya daga cikin ɓangarori biyu ko asibiti ne ka je ka karɓi magani daga likitan da bai kware ba kaga akwai matsala ko kuma ya zama na likitan ya kware amma kuma ya baka maganin da zai iya yanzu misali za ka iya zuwa asibiti ka ce kana da cuta kaza an zo baka magani sai ya ce maka amma baka da ulcer kaga yayi asali shi maganin na da amfani amma saboda kai kana da wata cuta in ka sha wannan maganin ya da wannan cutar zai iya ƙara haɗa maka da wata cutar sai a hana ka idan ana so wannan magani amfani sai an kawar da wannan cutar to me yiwuwa yace fa mata takhallafa shifa'u kana li da'fi ta'thiri al-fa'il me yiwuwa a sama ayoyin da addu'o'in a karanta su amma warakan ta ki zuwa akan lokaci saboda me saboda shi wanda zai yi addu'an wanda zai maganin tasirin sa yana da rauni aw li adami qabuli al mahall al munfa'il ko kuma ya zama na shi wanda za a yi ma addu'ar addu'an bata karbe shi ba shi ya zama addu'an bata karbe shi ba aw li mani'in qawiyyin fihi yamna'u an yanja'a fihi dawa ko kuma ya zama yana da wani abu mai karfi wanda zai hana maganin ya yi mishi amfani mai wa alakansa da Allah ba ta da kyau haka duk abin da za a yi ba za ta karɓu ba qala abu zar abu zar yake cewa yakfi min ad-du'a'i ma'al barri aw ma'al birri ma yakfi at-ta'ama min al-malhi min al-milhi yace aikin da addu'a take iya yi idan an hada da biyayya ma Allah ko kuma tasirin addu'a a jikin mutum mai biyayya ma Allah kamar yadda ka san a sa ma abinci gishiri ne kaga idan aka samu mai biyayya ma Allah kuma yayi addu'a to yadda ka san an sa ma abinci gishiri ne akwai abin da zai hana gishirin fitowa babu abin da zai hana shi fitowa in ka ga bai fito ba saka bane to haka nan addu'a take ga mai imani mai biyayya ma Allah in ka ga bai ka tasirin addu'ar ba bai addu'ar ba kenan wanda ba mai biyayya ma Allah ba fa bai da wannan tasirin bai da wannan tasirin saboda haka wannan ita ce mukaddimar da malam ya fara kawowa wanda insha Allah ta'ala sati mai zuwa malam zai fara mana bayani game da cewa addu'a tana daga cikin mafi girman magani mafi amfanin magani abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kuskure Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته